بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل mun kwana inda magana ta uku ta kasance tsakanin hajjar da sayyidina musa alaihi salam wanda ya ce to nan ne mahallin rabuwa tsakanina da kai amma zan baka labari na fassarar abubuwan da baka iya juriya har su haɗu ba in baka labarin da kaina tunda ka yi ta tambaya to tafiya ta ƙare amma yanzu zan baka labarin abin da ya wuce a baya wanda baka iya fahimta ba ko kuma wanda ya saba a ganinka a zahiri ya ce amma safinatu kaga ita wannan jirgin ruwan nan wadda ka gana mun shiga ta miskinai na keta ta na cire wani allon jirgin ruwan to bakarar limasakina asalinta ta kasance ta wasu miskinai ne jirgin ruwan ta wasu miskinai ne miskinai suna da jirgin ruwa ko? to wannan ya tashi kenan daga sunan miskini irin wanda muka sani? to tun da miskini da jirgin ruwa? shi sha'ar wanda ne ya kawo saɓani tsakanin malamai suke cewa tsakanin miskini da fakiri wanda aka cewa aka saka masa kalmar fakiri da wanda aka saka masa kalmar miskini wanne ne ya fi zama mafi talauci a cikinsu wanne ne wasu suka ce fakiri shi ya fi zama mafi talauci kamar in ɗin imamu shafi ya da ke nan imamu shafi ya ce a miskini ai ga shi har miskinai an ambaci suna da jirgin ruwa ai kaga ba za a ce miskini kuwa fakiri kuwa shi bukatarsa ta fi ta karfin ta abinci kadai abubuwan da yake bukata da yawa miskini kuwa ya abinci kawai ke nema za ka shi ce talaucin fakiri ya fi talaucin miskini amma wasu ka ce a ina ai nasosi ma wasu gobe bayan haka ci ai yanzu ko da aka tashi maganar zakka ana maganar innan inna sadaqata lil fuqara'i inna sadaqata lil fuqara'i wani lil wa aka fara cewa ai gabatarwa ta nuna bukatarsa shi za ka fara gabatar da shi ku fara da wanda Allah ya fara da shi haka annabi yake faɗa a cikin hadisi da haka fakiri in ka haɗu da sadaka ka fitar sadaka ka iya mutum ɗaya tak sai ka haɗu da fakiri da miskini wanda za ka fara ba in wanda Qur'ani ya fara da shi ne cewa sadaka ta sace sai ka fara da fakiri za ka ba sai masu wannan magana suka ce to ai miskini da kuke cewa yana da jirgin ruwa ai ba ce aka yi jirgin ruwa na miskini ba ba kan tili masakina kasan adadin miskinan da suka kasar suka jirgin ruwa inda a yi galgara shi ma wata ɗaya wani mai zai samu suna ɗan neman ɗari kuma ai masakina aka ce ba miskina ba da haka maganganu da yana da malamai amma wasu malamai suka ce a dukkaninsu suna haɗuwa a wani wuri su rabu a wani wuri ana iya samun inda fakiri ya miskini ana iya samun inda miskini ya fakiri shi ke nan sai a za a to haka da wannan jirgin ruwa khidr yake bawa labari yake bawa annabi musa labari da ka gana fasa wannan jirgin ruwan to ka na mina sakina ta kasance ta miskinai ne waɗanda suke haya da shi suna samun abinci ya amalu da bilbahar suna aiki da shi a kogo a kogi suna ɗaukar 'yan fito abinda suka samu sai su raba kuma sai ce fa'aratu an a'iba sai na nufi in illata me dalilin nufin illata ta ce kana wa kana wara'ahum malikun a bayan a gabansu domin wara'a min kalmatul azabi kalmar wara'a a larabci akan faɗe ta ana nufin gaba kamar nan wa kana wara'ahum malikun gaban su zaka ce kamar wa min wara'ihim min wara'ihim jahannam gaban su akwai jahannam wa min wara'ihim barzakh kaga duk nan wara'a ta zo a a gaba amma yanzu fadin ubangiji wa rabbu idza khadallahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi ولا تكتمونه فنبذوه من وراء بايا nan kuma a baya ta zo kaga ga nan ta gaba ga nan kuma a baya ta zo za ta ce gaba ba wara a baya to tana zuwa kuma a banda banda kamar famananta ga wara a zalika wanda ya nemi wani abu gaira gaira zalika ko kaga nan ai ta zo a gairu da Allah yake cewa walladina hum li furujihim hafizuna Allah na yaban bayin sa mu'minai da suke kiyaye farjin su sai ce illa ala azwajihim ba sa ba sa daukar farjin su su sa a wani wuri sai gaba ta su ko mazan ko matan matan ba sa ba sa yin haka sai da mazan su mazan ba sa yi sai da matan su sai ce an ma malakat aymanu ko kuma wanda suka mallaka mazan ne saƙaƙa su kaɗai suke amfani da jikinsu a tare da su sai ce ba maninta ga wara a zalika duk wanda ya nufi yin amfani da jikinsa ba ban da nan ba nan ba faulai kamar adu kaga da wannan ne malamai suke cewa ba wata hanya da za a ba masu wasa da gaba har su yi su gamsar da kansu ko mata ko maza a ce wai ai so ai ya kusa je su zina to wannan din ma ba a ce su ba shi ma kansa wannan din haramu ne dan aka ce kaman ba da gawara a zalika me zalika ne duk wanda in ba matarka ba ko ke in ba mijinki ba ko kuma kai in ba kuyan gakka ba to wara a zalika ne to fa ulai ka mula aku kawai kowa duk wanda ya ba haka ya shi shi to kaga wara a zalika ne sannan kuma tana zuwa wara a matsayin bayan bayan ko fadahikat fabasharnaha ishaqa wa min wara ishaqa ya ai wa ba'da ishaqa ya ku kaga wara tana muna da ita a larabci ko ta zo alqur'ani da su ta zo gaba ta zo baya ta zo banda ta zo bayan ya ce wa kana wara ahun malikun gashi a gaban su su waɗannan miskinan masu jirgin ruwa akwai wani sarki sarkin nan ya kuzu kulla safilatin gasban yana yana kwaci yana kwaci dukkan jirgin ruwa wanda ya gan shi kyakkyawa mai tafsiri sai ce salaha domin kullu ba ta dawo ta ana bisa dole ne su wuraren duk aka ce kullu to a nemi kullu wacce ake nufi ya kuma kulle safinatin sarkin na ɓace dukkan jirgi to ko wanda aka ɓallar ba sai ya ɓace inda take ne ko to a a kulle safinatin shi zai mai tafiye ce salihatin duk jirgi da yake lafiyayye ya sa ɗan dube su je su tsaya bakin kogi duk jirgin da ya wuce su tsaye aka ga lafiya na sai a ce wannan ya yi nan kawai na sarki ne to jirgin miskinai ne shi an sanar da hudun wannan kafin a je inda sarkin yake wannan ya fashe jirgin ana zuwa sai ya kai wannan kwafanan ne ya wuce ba an yi sani ba eh to to wa kana wara'ahu maliku yakhudhu kulla sabinatin gasba yana rike kowane lit yana kama kowane jirgi idan lafiyayye ne kawai dan zalunci haka yake to kaga iya wannan wurin mun gane cewa akwai usulul adab ma Allah tare da hidar ya ce wannan jirgin na miskinai ne kuma suna aiki da shi a cikin ruwa don haka na in aibata shi sai ya dangana aibata jirgin da kansa don kusurin adam ma'allahi amma haka kawai shi ya fuskanci kawai ganganci ya fasa jirgi sai da umarnin Allah to amma bai jirgina Allah a ciki ba bai jirgina ba sai ce fa'arattu ni ne sai na nufin aibata shi saboda ba a jirgina wa Allah abin da ba mai daɗin a magana ba ko da yana da ruwa da shi kaga husnul adab ma Allah yake sannan kuma a nan mun ɗauki hukunci ko mun gano hikima ta a lalata wani abu saboda a tashi wani abu ko a kiyayi wani abu ko a amfani wani abu to kaga anan duk likitoci duk zaka ta ba su hujja a dan ya kamata komai akwai yake a biyu yanzu zaka ce ga fuska tana da aibi to amma fatar wannan a ɗebi cinye fatar cinyar a sa a fuska kaga ya banna a can amma kuma an gyara can shi ma wannan haka ne haka duk wani abin da zai zama daidai da zai zama amfani kin amfani kin amfani to sai a sai a sai a taba wani wurin da ba nan yafi amfani ba dan ai amfani da inda yafi amfani shi yasa daga nan ne ma aka fito cewa da mutum zai hubuci abinda aka bashi dan Allah sai aka samu wani wurin ya rushe wani wurin bai rushe ba to ai ba a sai da hubuci ko to an yadda a sai da bangaren da ya rushe a gyara inda bai rushe ai idan aka samu guda biyu ne can ya rushe nan kuma yana neman gyara to sai a sai a ɗauki kuɗin wannan a sai da wani bangare dan a gyara nan ya kuma kula su da kai kasa bashi to
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرزقهما طغيانا وكفرا kaga shaidar ya ba annabi Musa hujja ta ke ta jirgin ruwa kamar ya ce to ka ji dalili na na ganin ta jirgin ruwa shi kansa annabi Musa annabin Allah da kansa da ya san haka ai shi ma sai ya haka zai haka dan cetar waɗannan to Muhammad Gulam sai ce bari bari ko an baka amsa shi kuma yaro da ka gana kashe asali kana abawahu mu'minaini asali mahaifansa mu'minai ne Allah ya musu shaida ta imani mu'minai ne fakashina sai muka ji tsoron an yi huma oguyanan wa kufra kada ya zama shi wannan yaron ya shi da ya kafirta to kuma ya ɗora su akan kafirci akan shishigi shine wuce gona da iri dan addubu ya wuce gona da iri kenan Eh, kada ya ɗora su akan shishigi wa Allah domin shi yayi wa Allah shishigi tun ya kafirta to kada ya sa su yi wa Allah shishigi kuma a ƙarshe ma ya kafirta su wannan dalilin ne ya sa ka ga na kashe shi to shi kuma yanzu ka nuna annabi Musa ai annabi da ya san haka ne ai shi ma sai ya kashe yaron tunda ai a cikin kashe yaron akwai maslaha guda biyu ba ku gano ta ba shi kansa yaron akwai maslaha a kansa to ai tunda bai balaga ba ai ba za a kama shi ba to da ya balaga zai zama kafiri Allah ya rubuta da ya balaga kafiri zai zama to kafin ya balaga an kashe shi ba maslaha bane a kansa shi ba to ko maslaha akan iyaye su ma ba kuma su zama kafirta ba dan da ya balaga ya kafirta to su kuma sun fitinantu da ɗan nasu to su kuma su ma da sun kafirta to kaga ashe rahama ce kenan a cikin rashin zamansa a duniya to kuma wannan yana daga cikin cewa ah, waɗanda 'ya'yansu suke mutuwa ka haihu ɗan ya mutu ka kuma haihuwa ɗan ya mutu ga haka ringa ma nema kan sabo ko kuma ba haɗawa ta hanyar wato kai mai kai Allah ni Allah bai ban mun zuri'a ta ba kai ka kiyaye kanka ka san abin da ake kautar da kai ne da kansa yanzu kashe wani yanzu iyaye wannan yaron da ya taso suna son sa har san ne ma zai jawo dauke shi kai su kafir shi to yanzu da aka kashe shi nan ransu ne duba ya baci ba ga ba su san me ba ba san alheri ne a wurin su ba to kai ma baka san mutuwar yaron ka da yayi baka san me alherin da yasa Allah ya kashe shi ba to ka sallama wa Allah kawai shi sa ake san idan mutum ɗansa ya mutu to ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ya ce Allah kai ka bani kuma kai ka karba ina gode maka a ɗauki wannan hadisi ya tabbata a cikin Tirmidhi daga hadisin Abu Musa al-Ash'ari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan na kashe Allah yake cewa idan na karɓi ɗan bawa sai Allah ya ce wa mala'iku ku je ku ji me yake cewa wannan ya wannan uba na ɗauke ɗansa na ɗauke itaciyar ransa tsirar ransa na itaciyar ransa abin da yake so ma za ƙala abdi mai bawa na ya ce sai su ce ya gode maka ya koma gare ka sai ya ce ku gina wa wannan bawan nawa gida a aljanna ku sa masa gidan godiya akwai gidajen in kai da yawa suka mutu gidajen godiya na shan nace jira daga kuma kana nan kana kana ta bata da kuma akwai hadisi na Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai waɗansu matsayi da Allah yake so ya kai bawa amma wannan matsayin aiki ba zai iya kai bawa da aikin da za ka yi ba za ka kai shi ba sai da irin waɗannan musibu sai a rantama maka irin wannan musibu abinda duk ka so a ɗauke shi to sai a kai ka a to shi ma ba ka san a kai kan ba musiba da ake ɗauka ita ɗauki kwanaki ko ta ɗauki watanni ko shekara ma dai ba ta wuce ba to kuma ai kaga wannan shi matsayin ba ka san wanda ba zai wuce ba ne in Allah ne ya baka ya nufi ya baka in ya baka ka hauke ba shi sa a dinga karɓar kaddara ta Allah فأردنا فأردنا أن يبدلهما رب ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا الله يجي أبن دي سي سي مكة نجي wato abin da ya samu aka muka kashe wannan yaron iyayensa kafirai ne muna jin tsoron kai ya tsora su akan kafirci don haka sai muka nemi muka nufi in ji hajar an yi biyu lahuma rabbuhuma ko an yi baddila huma rabbuhuma ubangijin waɗannan iyayen ya canja musu khairan min zakata wanda yake mafiyinsa alheri a wajen tsarki wa khairun ruhuman da wanda yake mafiyin wannan yaron jin kai da biyayya a wurin su kenan ma kaga da ya tafi ba zai ji kansu ba Allah ya ce sai aka sa aka kashe shi da hijir don Allah ya musanya musu da wani wanda ya fi shi biyayya da jin kai. To,
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا to ga magana amsa ta uku ita ma wadda aka aka magana ta ƙarshe aka ce an rabu daga ita amma jidaru shi bango da kaga ya tafi zai faɗi kuma mutanen garin sun hana su taimake mu sun ƙi su taimake mu kuma kaga mu mun taimake su mun tada bangon su to asalin bangon kana li gulamaini ya tumaini ya zama mulki ne na waɗansu gulamaini 'yan yara bayan 'yan yara kuma ya timaini sifa ta biyu kenan ba su da uba uban ya mutu kuma gulamaini ne 'yan ƙananan yara ne wa kana ta dahu a ƙarƙashin wannan garin da ka gani bangon kansu akwai taska da mahaifinsu ya binne dukiya ce a kwance da kangon katangar ta faɗi da dukiya ta fito toki da kuma sai wa wasu waɗannan mutane a zalibai da ba sa saukar baki da zaɓi duke wani ma baci za su yi da ba su iya ba da tasu ba ko to sai ya ce akwai taska a ƙarƙashin wannan a ƙarƙashin wannan kango a takkara akwai taska ta zinare da azfa a binne kuma dan su ya binne ta wa kana abuhuma salihan dalili na biyu da yasa ba wai dan uban ya binne taska ba kadai kuma ƴaƴan ƙanana ne da ga sai a bari ba- ba wannan bane ta sa na tada katangar wannan dalilin na biyu ne shi kana abuhuma salihan baban su mutumin Allah ne mutumin kirki ne mutumin kirki a wurin wa a wurin Allah dan mutumin kirki ya danganta mutumin kirki duk a wajen wa mutum ya zama nagartacce a wajen Allah to ita ce nagarta ba nagartacce a wani abubuwa ba yawwa akan samu a ce wani mutumin kirki ne amma an kaji kirkin sai ka ajiye shi ko kuma a wurin wanda ya ce shi mutum ya ba an taɓa wata mutuwa ba ta wata wata mutuwa shi kenan wani arni mai zai fasa sosai ya zo yana gaishe ba sannan ku sannan ku yaro ya yaro mutumin kirki in an yi kace na yi ca- zan sa caca na kaza sai ce na yi in kace na ƙara sai ce na yi mutumin kirki wai to ba kirkin kenan a wurin zama ko nawa ne sai ya sa to to to kaga mutumin kirki ne amma a wurin to daka daka daka mutumin kirki a wajen Allah kana abubu masali ubangi madagacin bawa ne a wajen Allah wannan dalili sai al- sai Allah ya ce shi yasa aka kiyaye wannan fa aradna fa arada rabbuka shi yasa ubangijinka ya nufi ya kyautata wannan ya inganta dukiyar yara ya zama ba wanda ya gan su in ba su ba ba mai iya zuwa ya taɓa ta in ba su ba wato salahar mahaifin ta kiyaye dukiyar yara kenan wato in kana son mai gadi na gari ga 'ya'yanka shine kyakkyawan aiki ka zama mutumin kirki to kyakkyawan gado kenan za ka za ka bari ga 'ya'yanka abu sa'id al-khudri ai sa'id ibn musayyib ya kasance idan ya zo ya ce ina sallah ina cikin sallah ina tuna 'ya'yana sai zan tsaya sai in ji na ƙara sallah saboda kawai na san ƙarin bautar ƙarin salaha ce kuma ƙarin jari ce ga yayana zaka amma kai ta ƙoƙarin sai ka buga haram da halak wai ƴaƴanka ka karka ba su su tozarta ina sun gama tozarta an baka wasa ba an gani fa da yawa ƴaƴan wane da wane wanda wane nan wane ne amma sun zo suna neman taimako a wajen wanda bai kai kafa kafa kafa kafa wannan wani ba saboda duk dukiyar da aka bai kawo shi babu wani ma sai gaji yana mai wankin mota amma in ka tuno baya in ka tuna masa ba sai ya kuka ai Allah ake bawa ajiyar baya ba dukiya kake bawa ajiyar ayanka ba ba ba ba duk wanda yanzu ya ta tara kuɗi ya ta tura su can ya ta tura su anan ya ta kun ga akwai anan to duk ya gama wannan kamar yana ba da ajiyar ƴaƴansa da dukiya in na mutu kar ku wahala Allah yana kuma kallon su in ba sa ba sannan za su wahala amma dai kaji nan Allah ya ce wa kana abuhuma salih uban uban mahaifinsu lalle salihin bawan Allah ne shi yasa sai Allah ya ce ce fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka ya nufi ya zama yaran sun kai ba rushudahuma ba ashuddahuma rushudu daban ashuddu daban rushudu ya iya ma yaran su taso tun ma farkon taso su kafin su kai karfi su zama suna da husnul tasarrufi kyakkyawan irin hankali amma ba su da ƙarfi za a iya maki su a kwashe kudin sai sai ya bin za a shudda kuma su kai yadda ba wanda ya isa ya kwada mutu taba musu ba sai sun kai sannan to kaga ginin ma da shi khidir yayi ya yi shi ne da gini na na na, na iradatul qudrati idan gini irin na wanda yake babban waliyin Allah ko ba ma annabi bane ba in ya yi shi ba sai a ce mahdi ta ture ba to su maya yanzu shi kenan ba- ba duke ta mata ba kenan tun da an yi ginin da bangon ba zai faɗi ba har yara masu gama tsofan su tafi to ai kuma me aka kenan a sai aka yi gini na daidai lokacin da ya buga a shuddahu ma da sun kai ƙarfin su bango zai faɗi su ga abu a shega ga abu kuma sannan ba wanda ya shi ya tsallako ya zo ya ce kuma yaya shi ma sai masa yaya din dan sun kai matsayin haka eh to wannan shine amsoshin da sayyidina Khidr ya ba wa annabi Musa na abubuwan da suka faru kowanne ga irin hikimarsa kowanne ga irin hikimarsa to tun kan su faru da ma shi yana da masaniyar waɗannan abubuwan Allah ya sanar da shi hakan za a yi shi yasa ya fara cewa annabi Musa ba za ka haƙura ba ka gani kuma bai haƙura ba to in aka ce ai shi wai me ya kawo annabi Musa wajen hidir ne shi annabi Musa me ya nema an ce akwai wani bawa a alama Amerika ya fi ka ilimi ko to da ba ya taho ya karɓi ilimi ba da ya zo faɗa me ya ce ma ba zan ko in bi ka ala an ta allima ni min ma ka sanar da ni ilimi daga wanda ka sanar da shi to to to yanzu wannan ilimin a nan zai je amfani da shi yanzu zai je a ɗaukar al'umma ya dinga yin irin wannan abin da akidar yayi to me ya karɓa to kaga ya karɓa mana ya karɓa buhun da yake da ita na shari'a annabi musa a duk cikin annabawa kaf ba mai karfin shari'a irin tasu in ba annabi muhammadu ba kaf to wannan abin da ya je duk shari'arsa wannan martabarsa ce ta shari'a ta abin da yake hukunce hukunce na zahiri amma yanzu ya je ya karɓo wani hukunci wani abu wanda yake da hikima wanda in ya ga abu ya faru ko ba shi ya yi ba ya san da hikima da a ilimce ya san wannan yanzu kuma a aikace ya gani Allah ya nuna masa wasu ƙudurorinsa kaji wannan sannan abu na biyu wannan kaɗai ko a ce bai karɓi komai wajen shigar ba na irin wannan ilimin to ai wannan a tuna wannan hidar abdan ne min ibadata shi a lokacin yana kallon ba wani wanda ya kai shi a cikin bayan Allah masu jingine da ubangiji wato na bangaren kusanci to sai Allah ya ce a akwai abdan fa wajada abdan min ibadata wannan ɗaya ne dak a cikin bayan mu irinsa suna nan burjik ba za ka gansu ba je ka ga guda ɗaya kama ka aka ce yanzu wannan bai isa lallai annan musa ya ƙara tsara wa ubangijinsa ba ya ƙara tafiya a ciki wannan abdan wani ɗan ma ƙarami ne daga cikin bayin nan min ibadina ko kuma babban bawa ne daga cikin manyan bayinmu suna nan waɗanda birjik suna nan to shi sa mutum ya kiyaye Allah cikin bayinsa Allah bai daina irin waɗannan bayin ba har yanzu kuma har yanzu kana mu'amala da mutane wallahi baka san wani yanda yake girman sa a wurin Allah ba a daina taba mutane a daina wulakanta mutane kuma a daina sa baki akan bayi na Allah baka san yanda yake tsakaninsa da Allah ba tsakaninka da bayan Allah ya zama sai girmamawa abinda baka sani ba ka shiru kanka to shikenan shi ya sani to Allah bai daina ma'amala da bayansa ba har yanzu wannan ya kamata a san wannan to mu je malam oh wai sakarija a a wai sakarija kan zafu ma su kai girman su su waɗannan yaran Allah yana so su kai ƙarfin su dan ya sakarija kan zafu ma su fitar da kanzun su wannan taskar tasu ya zama su suka tona suka ce ga abinda mahaifin ba shi ya binne gashi mun kawo ƙarfi gashi Allah ya bayyana mana su fitar da taskar su Allah ce rahama ta min rabbik wannan rahama ce daga ubangijinka cewa wanda duk ya bi shi to zai masa rahama yana nan bawan na Allah da ya bi Allah sanda yana aibin rayuwa yana kwasa rahamar Allah tsakaninsa da Allah shi ya san rahamar da yake kwasa Allah zai wa wanda ya bi shi rahama bayan baya nan a can inda yake ba yana sun tare da rahamar Allah ba to zai wa bawa nagari rahama a bayansa bayansa su kwashi rahamar Allah amma ta babansa ce tunda wannan kiyaye dukiyar sai lokacin da suka zo sannan su karɓa rahamatan min rabbi wata rahama ce daga rahamomin ubangijinka to gaskiyar magana malam wanda yake son wato ya zama ya ci riba zuwa duniya da lahira to ya tsaya ya yi kokari ya yaƙi zuciyarsa ya bi Allah tana so ko ba ta so kawai gaskiya Allah ba mu iko Allah ba mu Allah ya tausayi da littafin ka Allah ka ban mu akan daidai haɗa mu da dukkan shiriya kuma kar ka samu goshi daga kanta to mu je wa ma fa altu an amri ko wa ma fa altu an amri duk abin da yake cewa annabi Musa to duk abin da kaga na aikata kaf tun daga kan keke jirgin ruwa zuwa kashe yaro zuwa wannan ma fa altu an amri tun ba da umarni na ne ba kake ganin ni nake gabata in yi umarni ake mu ci ake yi kaza in yi yi kaza in yi ba san sanda ake ba da umarnin ba zalika ta'awil wannan shine fassara ta duk abin da ya faru nan zalika din kenan to wa shine fassarar abin da ka kasa hakuri ka jure har in gaya maka da kaina to kaji yanzu kaga anan akwai irafatu guda uku da muke da ita da yi abu na farko ya da jirgin ruwa sai ya ce fa'arattu irada ta guda uku fa'arattu a na'iba ni na so in aibata jirgin ruwa to kalli anan ya ce ko ma fa'altu a namri can kuma ya ce ni na so in aikata nan kuma ya ce ban aikata komai da umarni na ba ya ka gani to abin da ya jawo ya jingina wa kansa wani husnul adabi ma Allah kenan irin na annabi Ibrahim Allah zai khalaqani fahuwa ilhadini khalaqani Allah shi ya halice ni ya jingina halitta gawa wallazi huwa yut'imuni Allah shi ke ciyar da ni ya jingina cewa gawa waya sakila shi ke shayar da ni shi ya jingina shayarwa ga Allah sai ce wa idza maridtu ma in ni ne rashin lafiya ne ce wa idza amrada ni ba nace in yi rashin lafiya kai da ni ba kaga ce ciyarwa shayarwa halitta biya jingina wa Allah amma wajen rashin lafiya ya ce in ne rashin lafiya da kuma rashin lafiya ba ita man daga daga take ba daga Allah ba to ba a jingina wa Allah abin da koyar da ruwa da shi wanda ba mai daɗi ba sai a tsaya sai a yi ladabi shine husnul adabi ma Allah an gane to shi ma nan haka yake to kaga wannan sai ce fa'aratu saboda fasa jirgi ne lalata abu ne bai ce sai Allah ya so ya lalata shi ba a zai ce fa'aratu ni ne ni ne to ka ji wannan a na gaba ba a na gaba kashe yaro sai ya ce fa'ara da na abin da ya sa aka kashe saboda mun so sai ya haɗa da kansa da kuma ƙudura a wajen aikin kashe yara me yasa saboda akwai fuskoki guda biyu akwai wujuhul mafsada akwai wujuhul maslaha a cikin kashe yaron akwai mafsada kashe duniya ta jikin yaron ai kamar abu ne ba daidai ba to to anan anan ka duniya yake sanan ya shiga a bangaren ko maslaha cewa kada iyayen mu'minai su zama kafirai Allah ya nufi kada kada su dawo kafirai wannan kuma ai abu ne mai kyau to inda kuma ku zai shawo wanda ta shiga kenan sai zama fa'ara da na sai biyu ta haɗu shi ɓangaren da aka yi illa to ku gani ni ne ɓangaren kuma ceton iyayen to ubangiji ne to fa'ara da na sai muka nufa da ni da kudura kaga to a wannan na ƙarshe fa shi kuma inda aka katanga za ta faɗi aka tada ita shi kuma gaba ɗayan aikin alheri ne katanga za ta faɗi in ta faɗi aiki ne an tada ita tada ita alkhairi ne aiki ne na alkhairi duka sai ce fa'ara da rabbuka ba da ruwa a ciki ne duk alkhairi kawai Allah ne to kaga irada ta kenan don wannan koyon ladabi kenan a cikin magana tare da ubangiji to
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
mun faɗo wata ƙisar mun fita daga ƙisar ashabul kafi muka shigo ƙisar khidr da musa yanzu kuma mun faɗo ƙisar zulƙarnaini eh duk ana yara sai a ce wasan ƙi da ƙaho zulƙarnaini shi zulƙarnaini ana ce masa zulƙarnaini ma'abucin ƙaho guda biyu malaman tarihi sun fi faɗan me dalili ne wasu ce kaza wasu ka ce shi ne farkon wanda ya fara sa rawani a duniya ya masa fulafulai biyu shi na kace karnai ne amma wannan tafi rawani a magana wasu ka ce a zulkarnai ne kamar yadda za mu ji ayoyi sun yi bayani ya buga bangon gabas sai da ya je inda ƙarshen inda rana take bullowa a gabas ya buga da ya buga bangon yamma sai da ya je inda ƙarshen rana take faɗuwa sai ya zama zulkarnai kamar rana guda biyu shi ma'abocinsa ne ya je nan ya je nan to kaga wannan ya fi munasaba kuma zulkarnai ya zo wani lokaci guda biyu ne mutum biyu ne zulkarnai aka yi shi akwai babban na farkon shine wannan shine wanda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinsa kuma shi ne wanda aka ce ya ɗauki ya yi shekaru mai yawa ya zo bayan namaruzi bayan namaruzi ya zo kuma shi ne wanda ake jayayya shi ma kamar yadda aka jayayya aka kai da cewa shin annabi ne shi ma ko ba annabi ba eh saboda abubuwan da suka wanda suka ce annabi ne suka ce kai ai annabi ne dubi inda a cikin nan yake ce ma makalni fihi rabbi khairu abinda Allah ya bani ai shi ya fi alheri akan abin da za ku bani suka ce za su bashi za su bashi lada sai ya ce ai abin da Allah ya bani ya fi to kaga annabawa ne suke cewa an za a ba su lada sai ilaji da illa alallah kaga yayi kama da wannan sannan ga wurin da yake yake cewa za mu ci karo da wuraren ne wanda suke sa su masu cewa annabin ne shi ai ai annabi ne domin ba dan haka ba domin a ciki ai akwai inda aka ce ataina wa rahmatan ko akwai inda aka ce an bashi rahama ko ba shi ba ba shi ba za mu dai ci karo da wurare wajen wurare uku ne a ciki za mu ji inda lalle wannan ita ake shaƙar ƙanshin annabtar da wannan wuraren amma dai da ce ingantacce ba annabi ba ne babba ne daga cikin manyan bayan Allah waɗanda Allah ya mallaka wa duniya suka kira zuwa ga Allah kuma ko ina ne suka maka a duniya shi yasa da mujahid yake cewa Allah ya mallaka wa mutum hudu duniya malakar duniya arba'atu mumin muminani wa kafirani mutum hudu sun mallaki duniya biyu mumine biyu kafirai yace ba amma muminani fa sulaimanu wa zulqarnain da annabi Suleiman da Zulkarnain sun mallaki duniya sun yi jihadi a duniya ko ina sun buga ta a lokacin su to mu'minai kenan biyu kuma wanda ba mu'minai ba su sun mallaki duniya shine da bukta nasar da kuma wane ne na uku na hudu a askandar ai Zulkarnain din kenan da bukta nasar da namarudu din da shi na maruz din da kuma bukta nasar waɗannan sun mallaki duniya su ma a lokacin su da aka to zulƙarnaini wannan shi ne na ɗaya zulƙarnaini na biyu shi ne mutumin ruhu wanda ruma ma suke sa lissafi da sunansa da kwanakinsa to shi ne wannan to wannan ne kissa ce ta zulƙarnaini kuma za ka ji yadda aka suka haɗu da ya juja wa a cikin kissa to wa yas'alunaka an dhil qarnayn tambayar ka suke ya annabin Allah akan kuma tarihin dhil qarnayn su waye masu wannan tambayar an ce yahudawa su suka fake ko dai da kansu kai tsaye ko kuma su suka fake da qurayshawa suke tuna su to ba ya ce annabi ne ku tambaye shi tarihi ba kawai su suna da wannan tarihi suka ce ku tambaye shi akan me yas'alunaka anir ruhi ne rai ya yake ku tambaye shi muna da amsa in ya baku ba daidai ba kun ga mun san ba shi bane kuma zai ga muku shi bane suka tambaya haka sai suka tambaye ku tambaye shi labarin ashabul kafi ya abin yake shi ma suka tambaya to nan ma wa yasalunaka kuma dai suna tambayar ka an zulqarnaini dangane da tarihin zulqarnaini waye shi ina ya je kuma ya aka yi me sunansa duk suna tambaya annabi wannan me annabi ya ce kul Allah ya ce gaya musu sa'atulu alaikum da zan ba ku labari ba da dadewa ba a to ai na ba'anil alimul khabiri ba kai yake ba eh Allah ne ne ba da labari Allah ya ba da labari to zan ba ku labarin wannan ba da dadewa ba kamar ya ce ku zo ku sha labari to inna makanna kuka ga
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا yace inna makanna lahu fil ardi haqiqa mu inji Allah yace mun bashi imkaniya mun kafa shi a bayan ƙasa shi zulqanabi kenan wa atainahu mun bashi kuma mun bashi min kulli shay'in sababan da kowace hanyoyi duk inda ya nufa mun bashi tafarki ya tafi haka zai isa ga burinsa ta ko'ina duk abin da ya nufa ya yi abin da muka izini da zulƙanabi kenan to kaga anan ai kaga aka ce makanna lahu fil ard ɗaya kenan daga cikin abin da suke cewa annabi ne ai imkaniya diniya wa duniyawiya wannan annabi ake ba mulki wannan gaba suka ce to ai annabi ne kuma gashi an ce atayna min kulli shay duk abin da yake so yayi haka yawa to kaji ta ɗaya kenan ta biyu kuma na tuno ta shine cewa da Allah yake cewa qulna ya zal qarnaini qulna muka ce ya zal qarnaini ba magana kenan da Allah shi suke yi ba to ai sai annabi ke magana da Allah haka wasu kace shi sa suka ce annabi ne ita wannan magana ne ta ilhama ce ji yayi an an faɗa haka ko kuma ta bakin annabin lokacin sa ko da ba faɗa annabin ba to inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababan to me ya faru da aka bashi dama a cikin yin komai فأتبع سببا Mm.
حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما Mm.
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ba an ce an ba shi sababu ba an ba shi dalili an ba shi imkaniya an ba shi dama ta dukkan abin da ya nufa ya isa ga wannan abin to fatta ba a sababan sai ya yi amfani da dama da yi wata wata ba ita ba a sababan sai ba hanyoyin da zai bi na jihadi zuwa ga Allah ba ya yi amfani da abin da Allah ya bashi ba zuwa kansa kawai zuwa jihadi zuwa ɗaukar kalmar Allah ita ba asaba ba hatta iza balaga magriba shamsi har sai da ya dangana da mafaɗar rana ba tafiya ya ta yi zuwa mafaɗar rana kawai na yin ba yana tafiya ana musuluntawa ana kashe wanda bai yarda ba ana yaƙi har- sai da ya je habbangon gabas habbangon yamma wajadaha da ya je sai ya samu rana ta garibu tana faduwa fi ainin hani'atin a wani tabo a wani wato maɓuɓɓugar i- idan ido amma wurin tabo ne Ido- maɓu- maɓuɓɓugar idanuwar kamar ruwa amma mai tabo shi ne fi ainin hani'atin wato rana na faduwa a wani kamar wani kogi kenan ko wani ruwa amma mai cuɗanye da tabo tana faduwa a nan amma a ganin ido sai ka ƙara wani ka ce kamar a ganin ido ta faɗi yanzu ko a nan in ka hangi rana ta tafi nuu sai ka rufe in ka je can gaba inda ka ka kamar nan za ka samu ta faɗi sai ka je can kuma ka ga aiki na gaba to ya samu wannan ya samu rana kusan inda inda za ta faɗi to daga nan ne iya kallon inda za a ganta daga nan daga can kuma ba magana a gani sai sararin masha Allah ya je nan wurin kulna ko kulna ya dalkarnaini Allah ya ce muka ce ya dalkarnaini inna ya ju imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna imma an tu'azziba to fa wajada inda ha qauman to fa wajada inda ha qauman da ya je wannan wurin sai ya samu waɗansu mutane a wannan wurin da rana take haka take kamar ta faɗi akan wani yimbu na tabo a wurin to akwai mutane a wurin akwai a wurin Allah na da halittarsa a wurin waɗannan mutane da zulka da ya same su sai muka ce to kai ya zartar ne imma an ta'azziya mutanen kafirai ne kenan saboda ayar da za ta zo a gaba ta nuna mana kafirai ne Allah ya ce musu imma an tu'azziba ko dai ka kashe su ka kashe su da da yaƙi ka yaƙe su ka kashe su tunda kafirai ne wa imma an tattakhidha fihi minhum husna fihim husna ko kuma ka karbi kalma kyakkyawa a wurin su wato ko musu musulunta shine kalmar la ilaha illallah ko kuma ka kashe su ko kuma husnan ko ka kashe su ko kuma su zama ribar yaki suna cikin gayyanka rundunarka ku amta ya gaba da su an ba shi zaɓi kenan zaɓi aka ba shi to bari mu ji me ya zaɓa a gaba وأما من آمن نعم قال قال أما من زلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ƙala sai zulƙarnaini ya ji wannan umarni na ubangijinsa sai ya ce "Si- amma man zalama duk wanda ya zalunci kansa ma'ana da kafirci fa sawfa nu'azzibu za mu kashe shi wanda ya ƙi musulunta kai za mu kashe shi a nan a duniya ya zama mun fitan masa da rai sun bai rabbi ila rabbi sannan kuma an koma wajen ubangiji in an kashe ka ba ka fara kenan ba in an koma ubangiji fa yu'azzibuhu azaban nukura sai ya koma wajen ubangiji sai ya masa azaba azaba mummuna da take a baki wanda ta fi wannan wanda muke ita wannan sai an ganta in za ka ce mata mummunan azaba kawai a baki wace iri ce to Allah ya kiyashe mu ba za mu ganta ba Mm.
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى Mm.
وسنقول له من أمرنا يسرا wa amma man amana zulkarnain ne fa da yake yin wa'azi ga mutanen nan da ya samu kusan a gindin mafaɗar rana wanda ya ce zai yi kafirci a nan mu yaƙe shi mu kashe shi kuma ya je ya tada azaba ya tada azaba a lahira wanda kuma man amana wanda kuma ya imani kuma ya aiki na gari falahu jaza'al husna ko falahu jaza'ul husni ko kuma jaza'an jaza'al husna kamar yadda ya karanta da tanwini wanda ya imani to yana da kyakkyawan sakamako a wurin zai zauna lafiya zai zama mutumin mu zai shiga cikin yan tawagan mu kuma ba za mu kore masa kawai ba ya samu kyakkyawan sakamako ko kuma abin da ake nufi kyakkyawan sakamako wanda ya imani ake na gari ya sakamako aljanna to duka biyu ne wanda ya imani na gari ya zauna lafiya tare da shi zulkarnai ne kuma ya je ranar lahira ya shiga aljanna falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra kuma za mu gaya masa abin da zai masa ba ba za mu gaya masa abin da zai masa nauyi ba a'a za mu gaya masa sauƙaƙan lamurra a cikin- da muke da su a cikin lamurra mu duk abubuwa waɗanda za a ce a yi to wasu sauƙi za a gaya masa zakkan nan za a ce ka ɗan tsakuro kaɗan kaga abu yusuran ne ɗan kaɗan ne to duk abubuwa na ibada ba za a ɗora masa abin da ba zai iya ba in dai yin imani to Allah wato anan yayi kalla ta ai imani a haɗu da waɗannan ko a ƙi imani a haɗu da can baya azaba kenan to
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا sun mattara sun mattaba a sababan sai dai an- zulkarnaini ya ci- ya kama hanya ya ci gaba da tafiya bai tsaya a nan ba ya je karshen mafaɗar ranar sai ya juyo kuma sai kuma ci gaba da tafiya zai je mahudar rana hatta idza balaga matsala matsala matsala matsala matsala ash-shams har sai da ya je inda amma matsala matsala ash-shams ka sa ka karanta ko eh matsali'a matsali'a ash-shams eh amma akwai matsali'a din ma kowa ba kira mana matsali'a kawai eh to har ya je matsali a shams wato mahudar rana inda rana kuma take bullowa to ainihin inda take bullowar nan a'a shi ma ya je inda in ta bullo daga nan ta- nan take farawa da shi amma za inda kafan take take fitowa ai kone ma za a yi ta kuma fi duniya gaba ɗaya ma wani. da ko rana in ainihin in aka je aka riske inda hakikanin ta yake girman ta ya yake ta lullunka wannan duniya su ɗan ruwa to kaga ya je inda take fitowa ta fara hawa wurin ƙarshen a a duniya kenan eh to nan ya je ya ji matsari a shamsi mawadi a ɗulu'iha wajen inda waje da ha ta ɗulu ala ƙaumi sai ya samu rana na ɗullowa a kan wasu mutane wato da ta ɗullo su take fara haskawa da ƙarfin haskanta lam na ja'allahum min duniya sitira Allah ya ce ba mu sanya sitirar tsari tsakaninsu da rana ba in ta ɗullo ba tsari a kansu kawai tanyar za ta hau su to kila an ce wannan garin ba wani gini ko wani rufi da yake iya zama a fili suke in dai ta fito aka ce sai dai su shige cikin garkuna na dabbobi nan ne kawai za su iya biya tare ka ba sa iya komai da rana ga zafin da tana fitowa farfafarfar fitowa da tana rakansu ga abu wasu kuma suka ba haka bane a inda rana dai sahara ce a wajen mai karfin tsiya to ai kuma kaga gini ba zai a sahara ba shi ba to kuma gashi rana za ta gasa shi to ala ayi halin dai zulkarnaini ya je wurin wurin da Allah bai sanya sutura tsari tsakanin birbishin mutanen da rana ba da ta fito kansu kawai suke hawa to yanzu wannan a nan labarin kai ne ya kayan gitan ba za ka sun ku ya kai sujada ka ce alhamdulillah ba kai Allah ya sa maka sutura da rana da kai rana da ku shige daki sai ku shige daki amma sutura da rana can fa Allah ce lam naji Allah mu ne ba mu sa ba to wanda ya gaishe a cikin rufi da ya ɓuya wa rana Allah ya ce mu ne muka sa shi kuma Allah ne ya sa ka cikin wannan da bishiya da duk abin da zai sutura ka daga rana to ka gode wa Allah saboda shiga ka cikin wani in bai so ba da ba haka kake ba kaji waɗansu bai so din ba to
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك أي لبرن haka yake annabin Allah yadda muke baka labari hakan haka yi yanzu Allah yake ga ko kuma kazalika kamar yadda kissar annabi Zulkarnaini yake yayi da mutanen kudu wajen masu haɗuwar rana yamma to kazalika nan ma da ya zo ya ƙasye addini ya musu talla iri ɗaya ne tsakanin mafuɗar ranar da mafaɗarta wa qad ahdana bima ladayhi khubra ai mun kewaye da sanin duk abin da zulkarnaini yake yi na labari a gaban idan mu yake inji Allah duk abin da yake yi mun kewaye da sanin abin da yake yi to ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم اتبع سببا bai tsaya ba ya kuma ci gaba da tafiya amma hanyar dawowa sai ya dawo kuma nan ya je bango nan ya je bango sai kuma ya sake dawowa hatta iza bara gaba yana saddai har sai da ya je tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu da suka zama sun yi wannan ya jingi wannan ya jingi wannan sai suka bada wata kafa guda biyu wadda saddai duwatsu guda biyu da suka bada wata kafa wannan kafar da suka bayar wato gashi sun toshe haka dutsuna amma ba su gama haɗewa gaba ɗaya ba bayan wannan dutsunan a nan ya jujuwa ma duhu suke su ko mutanen suna gaban dutsuna waje da min dunihi ma ƙauman sai zulƙar da ya tadda bayan wannan dutsunan akwai wasu mutane la ya kaduna ya kahuna ƙaula waɗanda su ba sa iya su fahimci magana sai da kyar da kyar suke fahimtar magana mutanen da yin rika kenan wanda bayan su kuma ya zuzo wa zuzo bayan zuzo wa zuzo ne waɗannan to me ya faru قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا سيسكتي أكتي باسا مغانا sai da kyar i a da kyar din ne suka yi wannan magana ko kuma a cikinsu akwai mai tarjama wanda ya iya fahimtar magana ta su duk yadda take shi yake gaya wa annabi zulkarnaini wannan magana an fahimta da haka ko kuma cewa ai an ce la ya kadu ne ya faɗa wani ƙaunar ai ce ake da kirski an fahimta to to to to da nuni suke magana kuma sai Allah ya nuna ya bayyana wa zulkarnaini duk maganar da suke sai ya sa masa ya gane to kaga dai duk za a ji dai sun ce din kenan ya zulkarnaini suka ce ya zalkar ne inna ya juja wa ma juja kaga ya juja wa ma juju suna nan bayan mu kuma muksu duna fil ardu masu banna ne a bayan ƙasa an ce suna shigowa duk sai lokacin kaka suke tsallakowa in suka zo duk wani abin da ne yake mai kyau na abin sai su cinye shi sannan kuma su tsallaka su koma su kyale shi kuma su dan ɗaibi wasu masu ci sannan su wuce shi to kaga ga suka ce ya juja wa ma juju su suke damu ga su masu ɓanna a bayan ƙasa ta hal na ja'ala laka harjan ba ma sa maka wani haraji ba mu sa maka lada akan ne ala an ta ja'ala bainana wa bainahum saddan a bisa ka sanya mana wani tsari tsakanin mu da ya juju wa juju ya zama cewa ba za su iya shigowa cikin ba su iya tsallako mu ba a sa mana shinge me ya faru me ya ce قال ما مكني فيه خير قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال سيأتي ما مكني فيه ربي abinda Allah ya bani na imkaniya wanda ya bani ni da shi khairun ya fi ladan da za ku bani to kaga shine ake cewa din nan kamar irin siga ta annabawa da sun kira an ce za a ba su lada ce a ladan rawa na wajen Allah to ko ba ku ce baka ce to ba ku ga da kake kira zuwa ga Allah ba ku ce ku dan kawo wani abu ba saboda mu san ladan mu na wajen Allah to shi ma anan sun ce mu baka lada akan kai mana aiki yace ina ai ni lada na yana wurin Allah ma makarni fihi rabbi abinda Allah ya bani ma ya fi abinda duk kuke kokarin za ku bani ku dai abin da nake so da ku a inoni bi kuwata ku taimake ni bi kuwata da kayan ƙarfi an gane ku bani abin da yake zan gaya muku abin da za ku bani dan akwai tafsirin kuwata din a ayar ba abubuwa masu ƙarfi kayan ƙarfi ku taimake ni da waɗannan a ja'al bainakum wa bainahum radman zan sanya shinge da tsari tsakaninku da su wanda ba za su iya taɓa ku ba me yace آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني زبر الحديد كوي أرفن قوة يوم تفسيري هنا قوة abinda nake so da shi ku zo min da zubar alhadidi guntattakin karafa guntattakin karafa nake karafa nake so ku zo min da su hatta idza sawa kamar aka ce sai suka zo masa da shi suka zo da su aka ta zubawa aka ta zubawa hatta idza sawa baina sadafaini har sai da butan ta karfunan nan suka yi daidai tsakanin tudun waɗannan dutsunan guda biyu kamar kafar an cike ta da guntayen karfin karfuna ƙala sai ya ce in ku hura wuta ku hura wuta hatta iza ja'alahu nara shi ma ba a faɗi sun hura wutan ba amma sun hura suke ta hura wuta har sai da ya sanya wannan wato hadiji din wanda ake wanda ake hurawa nara aikan na tashbihi ne mai shi kansa ya zama wutar ya narke ya zama wuta sannan ya ƙala ya sake cewa atuni to kuma ku kawo min narkakkiyar katara ku kawo min narkakkiyar darma ku furi alaihi zan zuba akan wannan dutsen da kuma yake a hure da wuta kaji kun dugo da gututtukan dutsen ne aka ta hura wuta suka hada jikinsu da suka hada jikinsu sai ce kuma to ku kawo min narkakkiyar darma suka kawo shi wace ku zuba akan wannan uburin da alaihi ce sai in zuba akan wannan wutar da aka dura akan karar karfuna fa masta'u an yazharu masta'u an أظهروه وما استطاعوا له نقبا aiki ya gama da ya wannan sai ce da kun ga wannan masla'u ba ta yadda za a yi an yi zaharu a ce su tsallako ta sama saboda ya yi shi dogo ice wa masta za'u lahu na kabar ko ba ta yadda za su yi su kwankwashe shi su- su siyakushe shi su huda shi su shigo ta huda haka to dama kuma ta hanyar biyu kaɗai za su iya saduwa da shi ko su tsallako ta sama ko su fasa to ba zai fasu ba ko ba zai hagu ba to
قال هذا رحمة من ربي Mm.
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ya ce wannan da kuka gana yi rahmatu min rabbi haka bayan Allah suke ba sa aiki su nuna kansu su ce mu mun yi Eh, nagari haka yake jingina kyakkyawan abu yake ga ubangiji ya laɓe a ciki ya ce shi sila ne kawai sai ce wanda kuka gani rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi amma ba ku sani ba na ce ba za a yi haurawa ba akwai lokacin da za a hauro ko kuma a lokacin akwai lokacin da za a fasa shi idza jaa wa'du rabbi idan lokacin da alƙawarin ubangiji na yi ko na fitowa ya wuce je wani ko ko na tashi alƙiyama to ji Allah dakka kamar yadda ma ya ce ko dakka zai sa shi da diddigagge ya dindige wannan ginin da kuke gani zai tsufa ya rufe ne wa kana wa abu rabbi haka kuma wannan abin da zai ya mun shi sai ya zo don alƙawari ne na ubangiji na ba zai bar komai ya tabbata haka ba sai ya zama yana da ƙarshe shine kadai bai da ƙarshe to وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض mm, ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا nan ba mun fita daga yaji da majuju eh su yaji da majuju za su fito din za su fito kamar yadda ya tabbata a hadisi na imamu tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya juzo ma duk da kafin ba wannan akwai had- wani hadisin da wani annabi sallallahu alaihi yana kwance hadisin muslim yana kwance sai manzo Allah sai ya tashi ce la ilaha illallah ginin ya juje wa ma juje ya kusa budewa sai ya sa hannunsa kamar haka yanzu an samu kafa kamar haka ya sa hannunsa ya hallaka shi to san- sannan kenan ka gani dubu da ɗari da hudu da arba'in da hudu. to a wancan hadisi nan ɗauko magana shi na na imam turmizi annabi yake cewa ya juju ma juju sun kasance tun da aka yi wannan ginin suke kwakularsa suke kwakularsa sai sun samu ƴar kafa ƴar ƙanƙanuwa wanda kamar a hango hasken rana sai su ce wannan sai babban sai ce to ku koma goban an zo kawai wannan ma kuwa wa kashi za a koma shige idan suka tafi suka dawo sai su tafi shi yadda yake ya dawo yadda yake gina haka za su ke ta yi a shekara tun da aka yi gina to sai rannan sun yi sun zo iya wannan babban sai ce gobe in an zo in sha Allah ya ce to in sun zo kuwa sai sun shigo Allah ya kiyashe mu ka san dama da sun fito sun zo sun shigo sai magana sauka annabi Isa sai magana dujjal to kuma sai magana tashin alkiyama gaba da kamar yanzu yanda nan ma daga wannan ayar sai aka shigo magana har an tashi alkiyama ma wa aradna jahannama yawma idin lil kafirin arba Allah ya ce mun bujirar da jahannama wa tarakna ba'dahum fi yawma idin yamutu fi ba'd mun bar ba'dahum yawma idin fi ban ga ayar ba to yanzu ka jami'i ita ba babu babu musu fara'ani نعم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا wa tarakna ba'dahum Allah ya ce sai muka bar ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd wato jama'a a wannan lo wannan halin a a cikin duniya din ba kenan wato jama'a ko ya juje wa juje sun shigo ga dujar din ga musiba kala kala jama'a na cakuduwa da jama'a sai aka yi ma wato isti'ara makaniya kamar kumfa yadda take haɗuwa da kumfa to yau ma idin ya annasu ya muju ba a gudun fi ba abu shashi na cakuɗa da shashi to in za ka gudu kai na waɗansu su kuma daga sai sun gudu za su yaɗa ba sai a cakuɗa ba ce wani fi kafin su a sannan kawai sai mu ce a busa ƙaho sai mai busa ta ƙaho wannan busar za ta zama ta biyu kenan da Allah an yi ta farko ma shi yasa ma aka ɗimo ta ɗan tunda ita ta farko sai ita mafi samawa ce wata ba ta aka ce su ma ce na a aka yi busa farko duk tsoro da za sai kuma a farko sun ma nufi kafi bi uku to wannan ita ce wannan fi kafin suri sai a busa ta ƙaho ta biyu fa jama'a na jama'a Allah ce sai mu tara jama'a wani irin tara mai ban mamaki kowa ya zama gashi ba wanda baya to aradna وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا wa aradna jahannama za mu bijirar da jahannama yau izin a wannan ranar da muka tara da jama'a gaba ɗaya ɗin amma adlil kafirina ardan za mu bijirar da jahannama bijirarwa a fito da ita fili tinkai Allah ce lil kafirina amma wasu malamai suka ce har muminai din tunda ai bujira ce a gani ka ga ya mutsin wutar jahannama da irin kukanta da take da ruri da take yi saboda kai mumini ka san Allah ya kiyaye ka shi kuma wacce ya san gidansa inda ya nusa kenan Allah kiyaye ربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نعم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا suwaye kafiran da za a bijirar da jahannama kuma su shige ta Allah ya ce alladheena kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri su ne waɗanda idanunsu suka makance daga barin ambatuna a ce Allah su ce marhamami idza qila lahu ne izgu lirrahmani qalu wa mar wa ne arrahmani to a rannan za idan su da ya makance a duniya daga sanin wane ne mu to ranar sun ga wasu waye waye mu din to أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء من دوني.
دوني أولياء mm.
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا afasiban ladina kafaru yanzu su kafirai suna tsammanin cewa sun riƙi bayi ba ni ba cewa su ne waliyansu su ne abin bautarsu bayi na kama annabi isa kamar mala'iku kamar uzairu za su riƙi wani na abin bauta kuma suna da ta in kyale su a'a Allah ba zai kyale ba wallahi shi yasa yace inna a'tadna jahannama haqiqa mun tani jahannama nuzulan gara ce ta bakin kafirai jahannama kafin su shiga azaba mafiyinta Allah ya kiyashe mu to قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا mm, الذين ضل سعيهم
mm, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قل ga musu ya annabin Allah kace hal nunabbiukum ay unabbiukum bil aksarina amana bana ba ku labari ba ku al'umma ta wadda- ga jama'ar da suka fi zama mafa- mafiya asara a zuwa duniya kamar sun ce ga mana ya rasulullahi yace alladina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya sune waɗanda aikin su ya zama ya ɓaci sun yi ɓataccen aiki a wannan rayuwa ta duniya me ɓataccen aiki a yi shi ba dan Allah ba ko abota wani Allah ba shi da kirga a wajen Allah gaba daya wa hum yahsimuna annahum yusiruna sun'a amma su suna tsammanin wasu sun zo wasu da wani kyakkyawan aiki za su same shi a wurin mu in kafiran ne sun ce ma na abudu illa yuqarribuna ila Allah zulfa ba haka suka ce ba sun bauta wa wani Allah a duniya gunki wai idan sun je can su ce to a- a mana iso wajen Allah shi gunki ne to kaga ya su ya ya su nuna annan yusu nuna sana'a ai ko za su je can su gaba haka suke ba in ko ba in ma ba wannan ba su ne waɗanda suka ɓata aikin su tun a nan duniya wanda duk yi asara a nan wannan ai abu ne ma an fi ganin ayar ta fi aiki a kansa saboda shi kafiri ko da dai kafirci da yake yana da tambaye amma kafiri ai ya fi tsantsan cewa ba ba za mu a tashi alƙiyama ba ba bare ya je ce yana tsammanin za a yi masa wani sakamako amma kai mumini da ka san cewa kana da sakamako a wajen Allah amma ka rinda yin aiki ba dan Allah ba kuma saboda aikin surarsa ta ibada ce kuma sai ka zaci kan ka je wajen Allah kuma zai zai baka wani abu to Allah ya ce a ai ba ba asararre sai wanda yake aiki surarsa ta dan Allah yanzu ci kuma zai samu wani abu a wurina amma ba dan Allah ne ba sai an je can ya ga cewa ba shi da ruwa ba shi da komai a wajen Allah Allah kiyashe mu
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك waɗannan da ake gaya maka wanda za su zama mafiya asara a ranar lahira su ne alladina kafaru wanda suka kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu suka kuma kafirce wa liqa'ihi suka kafirce wa ganin Allah domin ahlus sunna sun tafi akan cewa liqa'ihi anan ganin Allah eh ko kuma wasu suka ce a liqa'ullahi shine liqa'u sawabi haduwa da sakamakon Allah to amma dai tunda dai mu mun imani za mu ga Allah ba kuma ita shi ne fiyayyar daraja fiyayyar daraja a wajen mumini ya ga Allah ai ko ba bare ma akwai jin daɗi wani iri wanda kai baka isa ka sawara shi ba yo aljanna ma abinci da abin sha da abin marmaro da abin tabawa an ce baka isa ka raya irin jin daɗinsa ba bare jin daɗin ganin rabu izzat yaya to a ce kan mutum ya bari wannan ya haramta gare shi Allah kar ka haramta mana jin daɗin ganinka to daga cikin mutazilawa su ba su yadda za a ga Allah ko a lahira amma ai wato ganin Allah bayan jin daɗin ma Allah nan da yake Allah ka gan shi shi fa la tudrikuhu al-absar a nan duniya sannan laysa ka mislihi shay'un to wannan laysa ka mislihi shay'un sai ka gashi haba ai da dadi to bayan kuma dama da dadin ma ba wai ganin kawai ba akwai dadin kuma to waɗannan sun kafircewa ayoyin Allah sun kafircewa haɗuwa da Allah su ganshi Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna waɗannan ba za mu sa musu koma wuri ba ranar alkiyama dan ba abin kallon mu bane ba wato ba su isa komai ba bari a samu su ma'auni ko kuma ba su da aikin ma da za a yi awon bari a aje ma'aunin awon Allah kiyashe mu zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatun جنات الفردوس نزلا ذلك وانتانانك abinda ake gaya maka din waɗannan mutanen jazaohum sakamakon su jahannamu jahannama ce me yasa ya zama sakamakon su jahannama bi ma kafaru mana saboda abinda suka kafirce duk wanda kaga an masa yayi ne haka yake saboda sun kafirce shi yasa jazaohum ya zama jahannama wattaqazu ayati sannan sun riki ayoyina wa rusuli huzu'an ay mahzu'an manzo na gaya musu Allah suna wane ne Ubangiji manzo na cewa Allah yana son kaza suna ba za mu yi ba manzo na ce musu za a tashi alkiyama suna cewa yaushe ne tashin alkiyama sun riki manzo na da ayoyi na abin yi wa izgili ran yau ga su ga Allah ga manzan kuma ga jahannamin da suke karanta kuma alkiyama a fagen ta suke sai yaya innal ladina amanu wa amilus salihati wannan kafirai kenan kaji amma kaga waɗannan waɗanda suka yi imani muminai suka gasgata Allah guda ɗaya ne a zatinsa da siffarsa da aikinsa da sunansa wa'adul salihati kuma suka yi aiki na gari irin wanda Allah yake so kanat lahum jannatul firdausi nuzula su kuma jannatul firdausi aljannar firdausi ita ce nuzulan yan garan bakin su da za su fara lashe lashe shi dan a cikin ta ita aljannar firdausi akwai aljanna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna darajoji ne amma aljannar firdaus ita ce a ala ita ce saman dukkan aljannoni ya ce daga nan ƙoramai duk da kake ji an harun min ma'in wa min labanin duk daga nan suke gangarowa in kana ciki sai ka sha tukunan tsaye wajen wani ko amma wasu ko ba aljannar da yawa ba ita kaɗai wasu to amma in jannatul firdaus da ita ce a ala shi sa annabi ce wanda zai roki Allah aljanna ya roki sa a jannatul firdaus to kuma ko a jannatul firdaus a shi ma daraja daraja ne wani yana saman ka kana saman wani to
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا khalidina fiha ga dadi kan dadi nan in sun shiga suna ci suna sha suna morewa kuma haka za ku tai za ku dawwama a yin haka ai kaga shi ma daɗin sa daban la yabghuna anha hiwala kuma ba sa neman canji to ai canji sai inda akwai sai da akwai inda yafi nan to babu Allah ce sai sai nan yayi mana ba ba, ba gusawa ko ba za a gusar da su din ba to قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا wal gaya musu ya annabin Allah ka gaya musu laukan albaharu midadan da za a ce kogi tawada ne nan jinsin kogi ne kowane ma kogi gaba ɗaya ba kogi ɗaya ba duk kogunan duniya a mai da su tawada li kalimati rabbi ai li kitabati kalimati rabbi a ce a ɗauko abin rubutu ana dangwana kogin ana rubuta kalmomi na hikimomi da al'amurra irin na Allah na ban mamaki lanafi da baharu kogin da irin jinsinsa gaba ɗaya da ya ƙare kaf abin an tabbata kalimatu rabbi kafin kalmar Allah ba ta ƙare ba abubuwan mamakinsa ba su ƙare ba shi kogi ya ƙare Allah ya ce walau ina da mithlihi madada kogunan duniyan gaba ɗaya da suka ƙare ko za a ce a sake kawo kamar su su ma ƙarewar za su to قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما mm.
يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد mm.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا Mm.
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
Kul sake gaya musu ya annabin rahama ga waɗannan masu jayayya ɗin ka ce inna ma ana basharun mislukum haƙiƙa ni adamiyyul halƙi ne ni mutum ne a halicce irin ku mutane ba a yoni mala'ika ba yuha ilayya ga inda bambanci yake nan dukkan ku bambanci amma ina magana da Allah Allah na gaya min wahayi Allah na aiko ni Allah ya aiko ni yana zance da ni to bambanci ya za- ya samu basharun mithlukum fil khalq fil khilqati a wajen kira da halitta an yo ni irin ku mutum dan in faɗa ku ji ku faɗa in ji in aikata ku koyi in ga kun yi ba daidai ba ku gyara to inda ba mutum bane duk wannan ba zai yi ba in mala'ika ne ko aljani sai sai ato ai kai ai ai ai halittar mu ta saba ai ku irin ku daban mu da ba irin ka ne ni in yi kuma ka iya koyi da ni to nan ne bangaren mu- wajen wajen daidaita ka amma yuha ilayya kuma ku sani ni ana wahayi gare ni ina magana da Allah ni wani ne a wurin Allah a cikin mutum ɗin ni wani ne iyakar wani kuwa yuha ilayya ana yin wahayi annama ilahukum cewa ubangijinku abun bautarku wanda ya cancanta ku bautawa ilahun Allah ne guda ɗaya wahidun tak gaba ba na biyu baya ba na biyu sama ba na biyu ƙasa ba na biyu duk inda kake shi din ne dai munfaridun fi uluhiyyatihi wa rububiyyatihi la sharika lahu fi zatihi to haka yake wannan shine tauhidi faman kana yarju liqa'a rabbih kaga duk wanda yake burin saduwa da ubangijinsa ya ga ubangijinsa nan ma haka zaka ce wanda yake so ya ga Allah ko kuma ya ga karama girma da Allah zai girmama shi da shi ko kuma ya ce ya ga ladansa duk da ka tafi kowanne na kai daidai mai san ladan ya ce mai san ladan Allah mai san Allah ya bashi karama ka ce mun kana duli ka arabi mai san girmamawar ubangijinsa man kana duli ka arabi mai san ya ga Allah sa duka bali a mana ba sani ha ya tsaya ya aiki aiki na gari to ba aiki na gari kawai ba kai sallah iya sallar ka sallar da ba wanda yake irin ta ba a ungo ko a garin kai sadaka iya sadakar ka sadakar da ba wanda yake irin taka kai zakka kai duk abin da zaka yi gaba daya ai aiki na gari kenan ko to amma idan ka yi shi zuciyarka wani ne ba Allah a ciki ba to a sharakta bi rabbika ahada ka ka hada Allah da wani cikin wannan to ba ruwan Allah da wannan zaka amalan salihan sai ya hada da ikhlasi ikhlasi shine yake kore shirka ya zama kana sallah Allah ne kawai kada ni ka sadaka Allah kadai kake gani duk abin da kake da Allah kake mu'amala kawai duk ka share kowa babu su to to baka shirka da ibada Allah ba kenan ahadan aka ce kuma in aka ce wala shirka da ibadati ba yayi ba yi aiki na gari kada ya shirka da ibadarsa to ai yayi to ahadan din wannan da aka kawo na tamizi to ko kai kanka ba bai kamata ka ga kanka ba a cikin ibada kai ba ba hadu wani to ko kai kanka kanka ga ai na yi ka to ayya ta shigo kuma masana Allah suka ce la yushriku bi ibadati ahadan ibna kai ko ta kai kawai tsaba aikin da kake kai dan lada kake yi to ka shigo da wannan kai dai zatin Allah kaɗai shi ya baka rana amma kai shi ka dosa to alhamdulillah